وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو كان متى تكوس قوات السفر شكرة دبوت ليلة أريه إلى أربعين دبير هجرة من زنسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دق مكة زوى مدينة shine kuma ya dace da 24 ga watan 8 shekara ta 2023 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka littafin riyadu salihin wallafar babban malami a sheik abu zakariya yahya bin sharaf annawawi Allah ya ji kan malam da rahama yan uwa idan ba a manta ba wancan sati da ya gabata من ثاني أكرشن باب كراهة المدح في الوجه لمن خيف عليه مفسدة من إعجاب ونحوه باب دي بياني جمدا مكروهي ني يبن متن أفسكر سا مسمى جمتمن دا أكي جيمس صورر رؤوا ko kuma wannan yaban zai ja masa jiji da kai ko abin da ke makamancin haka yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi farkon babu karahatil khuruj min baladin waqa'a fihi alwaba firaran minhu babin da zai yi bayani game da karhancin fita daga garin da annoba ta afka a cikinsa don guduwa daga wannan annobar wannan babi yana cikin kitabul umuril manhi anha ne wanda shi ne babi na kusan biyun ƙarshe a cikin littafin mala ya ce babu karahatin khuruji min baladin babin da zai yi bayani game da karhancin fita daga wani gari waƙa'a bihil waba garin da annoba ta afka a cikinsa firaran minhu mutum ya gudu da garin ya fita daga garin ne don ya gudu ya bar garin kada annobar ta kama shi wannan da yawa daga cikin malami suna ganin yin hakan haramun ne yayin kuma da wasu daga cikin malami suka ɗauke shi a matsayin makaruhi yan uwa kalmar alwaba'u kalma ce da take mai faɗi a hausa ba ka da wata kalma da zaka fassara ta da ya wuce annoba kawai to amma a larabci akwai alwaba'u akwai atta'unu wanda kalma atta'unu ma ita muka fi sani alwaba'u atta'unu me bambancin su wasu daga cikin malamai suka ce ita kalmar alwaba wanda jam'inta shine aubiyatun ko kuma ana yi mata jam'i da auba'un ko aubiyatun kamar mata ne da amti'atun hakanan akan iya mata jam'i da auba'un ka sababin wa asbab sabab guda ɗaya asbab da yawa kenan hakanan wa ba ɗaya auba da yawa kenan suka ce kalmar alwaba ta fi faɗin ma'ana sama da kalma at-ta'un ma'ana al-waba'u ashmal wa a'am min at-ta'un kalmar al-waba'u ta fi gamewa ta fi yalwatacciyar ma'ana sama da kalmar at-ta'un suka ce kalmar al-waba'u shine duk wata cuta kullu maradin am duk wata cuta ta gaba daya wacce za ta mamaye kowa kuma mai saurin kisa suka ce ita ce alwaba'u suka ce amma abin da ake nufi da atta'unu wasu daga cikin malamai suka ce wasu kuraje ne da kan fitowa mutum wanda sukan yi sanadiyar mutuwarsa wannan kuraje ne kuma masu saurin yaduwa galibi duk wanda suka kama suna yin sanadiyar halakarsa da ya shafi ciwon ciki da yakan shafi cikin mutum ta yadda yakan yi sanadiyar rasa ran mutum wasu daga cikin malami suka ce a'a da at da alwaba'u da abu ɗaya ne kawai ma'ana shine duk annobar da za ta zo ta mamaye gari cuta ta tashi daga kan wannan wancan ya ɗauka wannan ya kama kuma cuta ce mai saurin yaɗuwa sannan mai saurin kisa suka ce ita ce kawai shi sa lokacin da aka yi annobar corona a 2019 zuwa 2020 malamai sun yi rubuce-rubuce wato ƙasar nan ko kuma in ce a duniya alhamdulillah Allah madaukakin sarki azurta mu da malamai sosai a wannan dan tsakanin wasu malamai suka yi rubuce-rubuce akan wannan abu shin ita wannan corona za a sata a cikin alwaba ne ko za a sata a cikin atta'un ne akwai wata wata risala da na karanta haka a duk da dai malamin ya rubuta ta ne kawai a pdf ni ma na ɗauke ta na karanta ta daga farko zuwa ƙarshe haka 'yan shafuffuka ne ba su bi talatin ba zuwa arba'in wanda ya tahalilin mas'alar tahalili mai kyau ɗaya bayan ɗaya ya ɗauko menene ma'anar atta'un allugha me ma'anar atta'un istilahan ya ɗauko ma'anar alwaba lughatan wa islahan duk ya warware su sannan kuma ya ɗauko hadisan da suke da alaƙa da ta'un ya kawo su gaba ɗaya wanda shi dai ƙarshe natijar da ya fita da ita ya ce korona da aka yi za a sa ta a cikin alwaba ne ba a cikin atta'unu ba ala'ayi halin dai in aka ce alwaba ya shafi duk wata cuta gamammiya da za ta game gari ta yi ta kuma fantsama tana yaduwa cikin sauri sannan kuma tana kisan kai to ita ce alwaba to duk musulunci ta bayar shine na farko duk wanda yake cikin garin a yayin da ake cutar to ba daidai bane ya fita daga cikin garin dan ya gudu daga wannan cutar fitarsa laifi ne fitarsa rashin daidai ne amma sharɗin shine ya fita ne daga cikin garin dan guduwa idan dama ya shigo garin ne dan ya aiwatar da wani abin da ya kawo shi ko ɗan kasuwa ne shi ko ziyara ya kawo kwana uku ya tsara zai yi ko kuma idan ya gama kasuwancinsa zai fita yanzu kwana ukunsa ya yi ko kuma kasuwancinsa ya ƙare sai ya yi mai kenan ba sai ya fita ba to wannan fitarsa baya nuna cewa ya gudu daga alwaba baya nuna cewa ya gudu daga wannan annobar amma mutumin da ya ga wancan ya rasu makocinsa na gabas ya rasu makocinsa na baya ya rasu sai ce bari ya gudu kafin abin ya karaso kansa to wannan ya aikata haramun ba daidai bane haka nan mutumin kuma da yake waje ba a cikin garin ba ko da garinku ne to ka dakata ka dan bada lokaci cutar talafa har Allah madaukakin sarki ya kawo ƙarshen ta abin ya sauki sannan ka shigo cikin garin ba daidai bane kai ma kawai ka afko ka ce ai sai abin da Allah ya kaddara zai same ka kawai bar na shigo kai ma ba daidai bane da shi wanda ya gudun da kai da ka shigo duk ɗaya kuke duk ba ku daidai ba saboda haka ba a shiga garin da ake annoba ga wanda bai shiga ba sannan ba a fita daga garin da ake annoba ga wanda yake ciki musamman ya fita ne don me don gudu daga gare ta to ƴan uwa wannan shine a babin da zamu karanta malamai suka ce me yasa shari'a ta ce kada a fita daga garin da ake annoba sannan kuma kada a shiga garin da ake annoba malamai suka ce daga ciki akwai idan da a ce duk mutanen da suke cikin gari duk za su fito su gudu su bar wanda suke cikin garin malam mai shari sai ce la za'a man lam ya kharuj li ajazin aw maradin li faqad man yata'ahaduhu to da wanda suke cikin garin su kuma rashin lafiyar ta kama su waye zai kula da su waye zai jinyar su waye zai dauki nauyin su kaga babu kenan kaga sai su tozarta saboda gajiyawar da suke ciki da raunata jikinsu da rashin lafiyar ta yi saboda kasar shari'a ta ce ku wanda abin bai kama ba ku dogara ga Allah ku zauna a cikin garin ku cigaba da kula da wanda abin ya kama sannan kuma su zuciyar waɗanda suke cikin garin da cutar ta kama su za ta karye za a karya musu zuciya su fitar da rai ma da taimako gaba daya wanda ba hakan ba daidai bane to insha Allah ta'ala zamu karanta abinda malam ya rubuta a cikin babin insha Allah ta'ala malam ce wa karahat wa karahatil qudumi alaihi ban karasa nan ba da kuma karhancin shiga cikin garin wanda na riga na faɗe shi a cikin bayanai na shine da karhancin kuma shiga cikin garin ga wanda ba a cikin sa yake ba qala Allah ta'ala malin yace Allah subhanahu wa ta'ala yace aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burudin mushayyada Allah subhanahu wa ta'ala yace aina ma takunu duk inda kuka kasance yudrikumul mautu to lallai ne mutuwa za ta riske ku mutuwa za ta zo inda kuke mutuwa za ta kan muku walau kuntum fi burujin ko da kun kasance a cikin buruj su ne husun katangu mushayyada dogaye waɗanda aka ɗaga su irin ganuwa da da ake na gidajen sarakuna ko gidajen attajirai can wanda ake kiransa kusur alƙasar wasu malamai suka ce mushayyada abinda ake nufi da shi shine irin katangu da aka yi musu ado aka yi musu siminti aka lelaye su aka irin adon nan da ake da duwatsu da sauransu yadda idan ka je gidan sarakuna ko gidan masu mulki za ga yadda katangar take ta daban an yi zane-zane haka abin sha'awa to su ne mushayyada ko dai masu tsayi ko dai masu waɗannan zane-zane duk malamai sun fassara su da majalimi mushayyada ma'ana Allah subhanahu wata'ala yana gargaɗan mu cewa aina ma kunu lalle duk inda kuka kasance a kowanne saƙo a kowanne lungu a kowanne gari yudrikumul mautu idan lokacin mutuwarka ta zo za ta zo ta riske ka kai koda kuna cikin irin waɗannan gadoyi irin waɗannan gine-ginen da suke dogaye ga dogarai ga masu tsaro ga masu gadi kala-kala ƙofa-ƙofa gate-gate duk da haka mutuwa sai ta ratso ta zo ta ɗauki mutum idan lokacin sai yayi so da kaga babu abin gujewa mutuwa kenan ko to kaga wannan dawa ake kenan dawa ake kenan a cikin babin da muka muka kulla wanda zai me wanda zai fita ko wanda zai gudu wanda zai gudu shi sa sai Allah madaukakin sarki ba mu labarin wasu mutane a cikin suratul baqara yace alam tara ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum ألوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم الله تشم بك سنبا كو شم بك غبا إلى الذين خرجوا من ديارهم زوا غوانن وند suka fita daga gidajensu hadaral mauti dan gudun mutuwa dan tsoron mutuwa malaman tafsiri suka ce abin da ya fito da su daga gidajensu annoba ake yi annoba ce ta samu ta faru a ƙasarsu ko a garinsu ana ta mutuwa sai suka yi mitin suka zo na suka ce lalle ya kamata su fita daga garin nan dan zama a garin nan matsala ne mutuwa ake yi to shine suka haɗu su dubunnai dan uluf uluf dubunnai kenan ba dubu ɗaya ba dubu kan dubu kan dubu su dubunnai so da ka suka fito daga cikin garin me suke tsoro ba mutuwa ba sai da suka yi nisa sai aka nan take suka faɗi suka mutu dama shi lamarin Allah inna ma'amruhu ne idan arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun saboda haka Allah yana cewa ku mutu duk nan take sai suka faɗi kowa ya mutu ba dai mutuwa suka gujewa ba to an ce su mutu bayan sun mutu kuma sun ma ahyahum sannan sai Allah madaukakin sarki ya raya su me yasa ake musu haka dan su gane gudun mutuwa baya hana mutuwa ba haka bane gudun mutuwa baya hana mutuwa shi sa Allah madaukakin sarki yake cewa qul innal mauta allati tafirruna minhu fa innahu mulaqikum ka gaya musu ya rasulullah mutuwan nan da kuke gujewa kuke tseranta ba kwa santa ita kuma inda kake guduwan tana nan wato ita matsalar mutuwa kenan inda kake gudan mata nan inda zaka je din kuma anan take eh saboda ita mutuwa ba ba wai binka take ba a'a in lokacin ka je in ka gama gudun gaba ɗaya inda zaka je ka tsaya kuma nan anan take anan take ana taɓa ba ku labarin wani waziri ne annabi Suleiman kamar yadda malamai suke kawo shi a cikin Isra'iliyat Asif ibn Barkhaya kamar yadda suke ce masa wanda wata rana ya ga wani mutum bako ya shigo fadar annabi Suleiman yana ta kallonsa ya tsara masa ido ya ga kallon yayi yawa da mutumin ya tashi ya fita sai yake tambayar annabi Suleiman alaihi salam cewa wannan waye naka kallon da yake min yayi yawa ban yadda da shi ba me yake faruwa sai ce ya mala'ikan mutuwa ne kaga mala'ikan mutuwa zai sama ido saboda Allah ai da matsala to shine sai hankalin sai tashi ce subhanallahi kwana na ya kare ce da Allah ya Sulaiman alaihi salam ka umarci iska ta dauke ni ta kai ni abadul makan can mafi nisan waje a duniya can karshe na gudan masa kai ƙara gani na saboda haka annabi sallama ya ce to ba matsala yasa iska ta dauke shi ta kai shi can shikenan washe gari sai shi mala'ikan mutuwa ya ƙara dawa fada annabi Suleiman sai suke tattauna da annabi Suleiman alaihi salam sai yake tambayarsa cewa jiya ai sai annabi Suleiman yake ga masa cewa jiya ɗaya daga cikin mutane na ya ga kallon da kake masa ya yawa ya tsorata sai ce ai abin ne ba ni mamaki saboda yadda na gani zai mutu nan da minti kaza ko nan da awa kaza kuma a waje kaza can bayan duniya waje kaza a can zai mutu kuma sai na ganshi anan sai na ganshi anan shi da abin yake ba mamaki shi sai nake ta kallon sa kun ga inda yace a kai shi din ina ina yake kansa qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum wannan kissa ce da malaman tafsiri sukan kawo tare da cewa da isra'iliyat amma za ga ta dace eh Allah madaukakin sarki ya sa mu cika da imani ga amma ba a guje mutuwa e mutuwa ba a guje mata idan baka da lafiya zaka mutu idan lafiya ka kalau zaka mutu idan a kwanta kake zaka mutu in a zaune kake zaka mutu in a tafa kake zaka mutu idan a mota kake idan a mashin kake ko a me kake in dai mutuwar ka ta zo nan take zaka mutu shi sa abin mamaki sai kaga wani shi kadai yana zaune yana zaune yadda nake dinnan kawai sai ga sai ga mutum yana figa kawai sai ga ya faɗi shikenan a haka ta zo masa shi kuma wallahi aka zai tafi ba haka bane wanda kaga sallah yake yi a lokacin mutuwa za ta zo masa kuma dole sai ya tafi yana sallah wani saban Allah yake aka za ta zo masa saboda ka in lokacin ta yazo ba ta sabawa dole sai mutum ya ce saboda ka Allah madaukakin sarki ya gargade mu da cewa aina ma takunu idrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wala tulqu bi aydikum aya ta bi kenan Allah ce kada ku jefa hannayenku ila tahlukati zuwa ga mahallaka zuwa ga inda yake halaka ku ne ma'ana kada ka kai kanka kada ka jefa kanka inda za ka je ka halakar da kanka wannan kuma dawa ake kenan dawa ake yan mai shigowa ku kun ga kun ga kun ga fiqhu irin na malamai irin na malamai ko kun ga aya ta farko ta dace dawa ta dace dawa wanda zai fita daga garin ko wannan kuma ayata dace da wa wanda zai shigo Allah ce wala tulqu bi aydikum kada ku jefa hannayenku ila tahlukati ila zuwa inda yake mahallaka ne inda zaka halaka wata ayar Allah subhanahu wataala ce wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahiman kada ka sake ka kashe kanka da kanka ba wai abin da ake nufi kawai shine ka dauki wuka ka kashe kanka ko ka sha guba ba a'a duk inda yake ka san zai sababin salwantar ranka kada ka kai kanka wajen ba daidai bane Allah madaukakin sarki ya haramta maka dan rayuwarka da kan kanka ai ba naka bane Allah madaukakin sarki ya sa maka shi saboda ka Allah madaukakin sarki ya fi ka haƙƙi da ran da ke jikinka shi ya kamata ya gaya maka yadda zaka yi da shi ba kai ba kai zaka gaya wa kanka ba wannan shine abin da wasu daga cikin mulhidai arna suka kasa ganewa su yanzu a ganin su idan rayuwar ta ishe ka rayuwa ta ishe ka duniya ta yi ma zafi to za ka iya zuwa ka yi sani a ma allura nan da minti sha biyar ka mutu sun yadda in dai ka amince za ka iya kashe kanka za ka je ka yi sani ka sa takarda ka yi ka yadda saboda duniya ta ishe ka saboda kaza saboda kaza saboda kaza sai a kashe ka shikenan ba takobi za a sa babin da za a sa ba shine sai a maka allura shikenan nan da wasu 'yan mintuna sai ka mutu eh to kaga wannan bala'i akan bala'i kenan ya masifa akan masifa kenan Allah madaukakin sarki ya kiyaye malai cewa ali bin abbas radiyallahu anhuma wa anna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu kharaja ila ash-sham yace hakika khalifa umar dan khattab Allah ya kara masa yarda ya fita zuwa garin sham a lokacin khalifancin sa wasu daga cikin malamai suka ce ya fita ne domin bude ko karbo ko kwato baitul maqdis ya fita ne domin a kwato baitul maqdis daga hannun waɗanda ba musulmi ba hatta idza kana bisarga har sai da ya kasance a gurin da ake ce masa asargu asargu din sunan waje ne kamar yadda wasu daga cikin malamai suka ce wuri ne da yake idan aka baro garin sham din kafin a ƙaraso garin madina a nan yake saboda ka sai da sayyidina umar ya zo daidai wajen ya kusa ƙarasawa garin sham laqiyahu umara'ul ajnadi sai shugabannin garuruwa waɗanda suke dab suke daura da sham ɗin wasu kuma suna ƙarƙashin sham ɗin sai suka yi sauri suka fito sun ji labarin ƙarasowar khalifa sai suka fito suka zo suka tari khalifa don su kawo masa labarin abin da ke faruwa umara'ul ajnad suka ce abin da ake nufi da su su ne akwai garuruwan da suke karkashin addinin musulunci su addinin musulunci ya ci su da yaƙi har ya tura gwamnoni garuruwan saboda haka da suka ji labarin fitowar khalifa sai suka bari su sauri su zo su gaya wa khalifa abin da yake faruwa a garin da yake niyyar karasawa malamai suka ce garuruwan guda biyar ne akwai palestine akwai urdun wanda a yanzu ake ce mata jordan akwai dimash wanda tana cikin sham ɗin yanzu ko akwai shims akwai qinsiri waɗannan garuruwan guda biyar su ne a lokacin ake ce musu al'ajnad ɗin waɗannan ƙauyukan da suke kusa da sham ɗin su ne suka fito ƙarƙashin jagorancin amir ibn jarrah shine abu ubaida ƙarƙashin jagorancin da suka zo suka tare khalifa kuma suka bashi wannan bayani abu ubaidata ibn al-jarrahi wa ashabuhu karkashin jagorancin wannan katafaren sahabi na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mai girma mai daraja shine abu ubaida dan jarra da shi da ashabuhu sauran mutanen da suke tattare da shi shi abu ubaida yana ɗaya daga cikin sahabban da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tsarkake shi tsarkin da ba kowane sahabi aka ba irinsa ba annabi ya ce inna likulli ummatin aminu wa aminu hadhihi al-umma abu ubaida annabi ce kowace al'umma akan samu wani amintacce wanda Allah madaukakin sarki ya amince masa ya amince masa a cikin su annabi ce ni tawa al'ummar amintaccen su shine abu ubaida bin jarrah annabi ne bai bashi wannan ya testify din shi ba annabi ne ya bashi wannan wannan abin nan din sallallahu alaihi wasallam shi sa sayyidina Umar dan Khattab Allah kara masa yarda lokacin da zai bar duniya cewa ya da Abu Ubaida yana raye a lokacin yace kai tsaye ba kai sun kuye ba babu haufi zai dau khalifanci dan ka Abu Ubaida dan annabi ya bashi annabi ya bashi yaban da shi zai iya dauka ya bashi ya san bashi da bashi da matsala amma tunda Abu Ubaida baya raye to shine sai ya kafa kwamiti na mutun nawa na mutun shidan nan a cikin su bai nuna wani ba kaga sayyidina Usman yana raye sayyidina ali abdurrahman talha sa'ad sa'id duk suna nan mutum shida ya ce a cikin ku je ku yi shawara duk wanda ku ga ya dace a cikin ku zaɓa amma bai zaɓi mutum ɗaya ba a cikin su aka yi shawara ƙarshe aka zaɓuwa sayyidina Usman ko amma sai da ya ce da a ce abu bai yana raye da zai ɗauke shi kai tsaye ɗora shi saboda haka sai suka fito ƙarƙashinsa fa akhbaruhu anna al-waba'a qad waqa'a bi-sham suka ba shi labari cewa lalle fa annoba ta faru a garin sham garin da kake tinkara kake niyya zuwa to annoba ake yi a ciki qala ibn abbas abdullahi ibn abbas yace fa qala li umar sai sayyidina umar yace da ni ud'u li al muhajirin al awwalina ka je ka kira min masu hijira na farko masu hijira na farko malamai suka ce su ake nufi da masu hijira na farko suka ce su ne wanda suka yi sallah suna fuskantar ƙiblataini kun san an yi sallah ana kallon sham an yi sallah kuma ana kallon ina ana kallon ina ka'aba ko to wanda suka sallaci waɗannan ƙiblataini ɗin guda biyu su ake nufi ma'ana sun yi sallah a makka kuma sun yi sallah a madina saboda haka fada'autuhum abdullahi dan umar yace sai na je na kira wa sayyidina umar waɗannan manya manyan sahabbai gagarumai fastasharahum ya nemi shawarar cewa ga fa abin da ke faruwa mun taho da niyyar shiga garin Sham ga kuma labarin da ya ishe mu cewa annoba ta fantsama ta yada a garin Sham ma shiga ko mu hakura wa akhbarahum anna al-waba qad waqa bi Sham fakhtalafu da ya ba su labari sai suka yi saɓani faƙala ba abuhum wani sashi daga cikinsu suka ce kharasta li amrin wala nara an tarji anhu ya shugaba ka fito ne don yin wani umar- yin wani al'amari shine me aiwatar da wannan yaƙi ko abin da ya kama da haka wala nara ba ma gani an tarji anhu ka koma kuma ka fasa wannan yaƙin bayan ga abin da ya fito da kai wa qala ba'dhum ɗaya sashin kuma suka ce ma aka baqiyatun nasi wa ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wala nara an tuqdimahum ala hadha alwaba suka ce ya shugaba mana gani kana tare da sauran ragowar mutane da sahabban manzon Allah ira da aminci tsara tabbata a gare shi suka ce ba ma gani ka shigar da su cikin wannan annobar da su ma za su iya mutuwa a cikinta muna gani ne daga cikinsa babu wanda ya magana da san zuciya kowane istihadi su na farko da suka ce a shiga kawai sun yi la'akari ne kawai da kaddara eh a dogara da Allah kawai a danna an fahimta su kuma na biyu sun yi la'akari ne da me maslahar mutane kada a ja mutane a kai su kuma a je a halaka kuma kowanne sun yi menene sun yi ijtihadi ne amma dai sun rabu biyu sayyidina Umar wanne zai dauka bai dauki ko ɗaya ba sai ya rabu da su gaba daya faqala sai ce da su irtafi'u anni ku tashi daga ku tashi daga gabana shikenan na sallame ku eh sai na Umar ya sallame sai ce kowa ya tashi thumma qala sannan ya ƙara cewa dai da Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara masa yarda ud'u li al ansara yanzu kuma je ka kira mu mutanen Madina eh je ka kira mu zababbun mutanen Madina wanda muke tare da su fa da'awtuhum Abdullahi dan Abbas ya ce sai na je na taro masa mutanen Madina iya su kadai wancan kar an zabo iya muhajirai wannan karin kuma iya mutanen madina fastasharahum su ma ya zauna daga shi sai su suka yi shawara ga fa abin da yake faruwa fasalaku sabilal muhajirin wa ikhtalafu ka ikhtilafihim ya musu bayani duk da zai musu game da abin da yake faruwa su ma sai suka hau hanya irin hanyar mutanen makka muhajirai kenan sai suka hau hanya irin hanyar muhajirai واختلفوا سكي ساباني خختلافهم كما يدى وقتن سمتاني نباني سكي ساباني سما باكي ربي بيو كشي نفرقو سكتي أدنا كشي نبي سكتي أقوما كاغانا ما أسام مزايا بأسامو با سيدنا عمر سما يتي ستاشي إيه سيتي ارتفئوا أني كما كتاشي ناسا لم يكو كجي هيا سيدنا عمر بينكي كومي أكي بشاورة أكي ينزو الأمر يتاسو دنيا مسلمين ألوكت سو راك بزاء زرتد شي لوكتي قدا بشاورة أكي sai an tabbatar da me maslahar al'umma sannan azarta ɗan uwa an fahimci wannan sai an tabbatar da menene maslahar al'umma menene mutane za su tsira a cikinsa menene ba zai ga mutane bala'i da masifa ba sannan shugaba na duniya gaba ɗaya a lokacin zai zartar so da yake ta shawara bai yi shi kaɗai ba bai amfani da ƙarfin mulkin sa ya ce kawai na zartar ba a'a ku kalli shawara yake yi sun maƙala sannan ya ƙara cewa da abdullahi ɗan abbas allah ya ƙara masa yarda udu uliman kana hahuna min mashyakati quraish min muhajirati fathi yanzu kuma ka duba kaga anan yace da shi duba kaga anan wajen suwane ne ka je ka kira mun wanda suke min mashyakati quraish daga cikin dattawa na quraishawa min muhajirati fathi wanda suka yi hijira bayan bude makka kun ga waɗancan masu hijira farko kenan ko waɗannan kuma ragowar dattawan da sai daga baya suka yi hijira bayan an buɗe makka irin su abu safiyan kenan da sauransu ina fata an gane kun sa abu safiyan bai musulunta ba sai da aka fito makka ko a shekara ta takwas bayan hijira da shi da wasu daga ciki to annabi ya ce a zaɓo masa irinsu saboda haka abdullahi dan abbas ya je ya dudduba ya kirawo manzon allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi waɗannan dattawa suka zo fada'autuhum ya ce na je na kirawo masa su falam yakhtalif alaihi minhum rajulani yace a cikin su duk bakin su ya hade ba a samu mutum bi cikin sun yi sabani ba a gane duk gaba ɗayan suka hada akan me faqalu suka ce nara an tarji'a bin nasi wala tuqdimahum ala hadha alwaba muna gani ya amiral mu'minina ka da mutane zuwa madina kada ka shigar da su ka gabatar da su zuwa ga wannan annoba su ma su je su halaka فنادى عمر رضي الله عنه في الناس da sayyidina Umar ji shawara waɗannan dattawa sai ya kira a cikin mutane faƙala ya kira a cikin mutane ce inni musabbihun ala zaharin fa asbihu alaihi yasa aka tara masa mutanen gaba ɗaya ya ce to gobe zan wayi gari akan abin hawa na kowa ya wayi gari akan nasa me yake so ce musu kenan za a juya za a juya kenan yanzu kun ga ya dan yanke wani abu na shawara kenan ko me yasa yanke wannan shawarar dalilin da yasa yanke wannan shawarar saboda kun ga karo na farko muhajirai na farko an samu saɓani a cikinsu wasu sun ce a shiga wasu sun ce a yi me a dawo karo na biyu mutanen madina an sarawa an samu saɓani a cikinsu wasu sun ce a shiga wasu sun ce a yi me a dawo haka ne to kun ga alalakalla an samu me ɓangarori guda biyu yanzu waɗannan da suka zo suka goyi bayan cewa gaba ɗayansu duka sun goyi baya akan kada a shiga yanzu waɗanne suka fi yawa kenan wanda suka ce kada a shiga ko idan kun fahimci abin da kyau idan kuka ɗauki waɗancan na farko da na biyun aka haɗa da waɗannan ba sun fi waɗannan yawa ba to sai na umar sai ya ɗauki wannan shawara saboda haka sai yasa aka tara masa mutane ce to kowa ya wayi gari akan dabbarsa akan abin hawansa ni ma zan wayi gari akan akan nawa gaba juyawa za mu tafiya za mu gida فقال أبو أبيدة ابن الجراح رضي الله عنه to sai babban sahabi Abu Ubaida ibn al-Jarrah Allah kara masa yarda sai zai samu sayyidina Umar shi a lokacin shawarar da aka yanke ta cewa a juya ba ta masa ba e bai shi a shiga kawai a je a gwabza a haka so zaka sai zo yace da sayyidina Umar a firaran min qadarillahi yanzu guduwa ka daga kaddara Allah guduwa zaka daga kaddara Allah kawai mu shiga abin da Allah ya kaddara shi yake faruwa mu danna an ka gudu ka gudu da kaddara Allah kenan kana jin tsoron abin da Allah zai zartar faƙala umar radiyallahu anhu sai sai na umar Allah ƙara masa yarda ya ce lau gairu ka ƙala ya aba ubaida ya ce kash wallahi ina ma ba kai ne ke wannan maganar ba ina ma waninka ne wannan maganar ma'ana yana gani maganar bai dace matsayi da daraja bai wannan maganar an gane lau gairuka lau gairuka ya aba ubaida ina ma waninka ne wannan magana ina ma ba kai bane wa kana umar yakrahu khilafahu saboda sayyidina umar yana haƙi baya so ya saba abu ubaida saboda ya san matsayin abu ubaida kamar yadda na ga muku a baya baya so ya saba masa to shi sa da ya faɗi magana sai bai ji daɗi ba baya so ya mai masa da martani to amma yanzu tunda abu ya kama na mutane ne gaba ɗaya dole sai ya mai masa da martanin da zai fahimta na'am sai sai na umar ya bashi amsa ya ce kwarai da gaskiya abu ubaida na firru min qadrillahi ila qadrillahi za mu gudu ne daga wata kaddara Allah zuwa wata kaddara Allah ba haka bane idan muka shiga ba kaddara Allah bace amma koma gida kuma shi menene shi ma kaddara Allah ce to bari ku ji misalin da ya buga masa misali ya buga masa wanda ya gamsar da shi kuma yasa dole ya shigo akan abin sai ce ara'aita law kana laka iblun kana gani yanzu inda a ce kana da raƙuma fahabatat wadiyan sai wannan garken naka na raƙuma suka sauka a wani wadi wani kwari lahu udwatani wanda yake da ɓangarori guda biyu udwatani shine gefen wadin inda ake ɗan zuwa ai kiwo da sauransu yace yana da ɓangarori guda biyu ihdahuma ɗaya daga cikin ɓangaren wadin khasbatun guri ne da yake khasbun guri ne mai yalwar ciyayi kore shar mai kyau inda dabbobinka za su shiga su kiyo su ci abinci su sha ruwa su ƙoshi wal ukhra ɗaya ɓangaren kuma jadbatun busasshen waje ne ƙeƙasasshen waje ne babu komai sai dai su je su sha rana kawai su kwanta idan yunwa suka ebo ma wasu daga ciki za su iya mutuwa a ciki ya ce ina baka misali ne idan ka je kaga guri guda biyu ɗaya kore ne shar ɗaya kuma ga busasshen waje ne babu komai da dabbobin ka su iya mora kuma dabbobin naka ne ina za ka tura su a ciki alaysa in ra'atil khasbatu alaysa in ra'atil khasbata ra'atha bi qadri llahi yace shin idan ka tura su inda yake mai ciyayin nan kore shar suke kiwo a wajen suka ci abinci shin ba ka kora su bane sun ci abinci sun yi kiwo a wajen da kaddara Allah ba ba Allah ne nufa ba Allah ne nufa wa in ra'atil jadbata ra'atha bi qadri Allah haka ne idan ka kora su ɗaya bangaren inda yake busasshe ba komai suka je suka mutu a nan wajen nan ma ba kaddara Allah ba ce to amma idan kai ne na zaka kora su kenan ƴan uwan fahimci misalin kai ne ka to da dabbobinka sai ka ga gurare guda biyu idan kai hannun dama wuri ne da yake mai kyau dabbobin ka su samu abinci da ciyayi su ci nan kuma babu abin da za su samu ina aka kora su ciyayi to ni ne a matsaya na shugaba na tura mutane na nan wajen halaka ne nan kuma kubuta ce na zan tura mutane na abin ya fito shi ne abin da sai na umar yake so ya gaya masa kaga kowace kaddara Allah take nan ko amma wata kaddara ka zaɓa kai a dawo a dawo shi ne abinda sayyidina umar yake so buga masa misali akai kala to ana cikin wannan tattaunawar faja abdurrahman ibn auf radiyallahu anhu kawai sai ga ɗaya daga cikin manyan sahabbai nan ɗaya daga cikin mutum goma da Allah ya ba su aljanna tun suna tafiya a doron ƙasa abdurrahman dan auf Allah ya ƙara masa yarda sai gashi ya dawo wa kana mutaghayyiban fi ba'd hajatihi ya kasance a lokacin duk da ake waɗannan abubuwan shi baya nan ya ɗan ɓuya baya nan saboda ya tafi wata buƙatarsa duk kiran da sayyidina Umar ya na farko baya nan na biyun baya nan na ukun duk baya nan sai da gabar ta zo nan wajen sai gashi kuma ya duro ya dawo ya tambaya me ake tattauna aka ce ai gashi gashi sai ce to kowa ya dakata an zo ƙarshe fa qala sai ce inna inna indi min hadha ilman yace duk wannan abin da kuke tattaunawa ai ina da wani ilimi akan sa sami'tu rasulullahi ba zan ya kare ba na ji manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kuli yana cewa idza sami'tum bihi bi ardin idan kuka ji annoba a wata ƙasa fala tuqaddimu alaihi kada ku shiga wannan ƙasar wa idza waqa'a bi ardin idan kuma annoba ta faru a wata ƙasa ta afku a wata ƙasa wa antum biha kuna cikin ƙasar fala takhruju firaran minhu kada ku fito ku ci za ku daga garin an gama ko ba a gama ba an gama shi ne malamai suke cewa nassun fi muhallin niza nassi ne a gunda ake a jayayya ko abin da ya kama da haka duk inda aka ce duk inda ka ji ana cewa daidai ne ba daidai ba ne ya halatta bai halatta ba a yi ko kada a yi babu nassi a wajen amma in aka ce manzon Allah tsira da aminci tsara sabbata a gare shi ya ce akwai wanda zai ƙara buɗe baki magana babu shi sa duk wannan shawarar sayyidina Umar yake ai ba a samu nasi bane nasin nasin ba mai shi ne mai shin baya nan sai da yazo ya bayar yana bayarwa kuma shikenan kowa sai ya dada abin da ya faɗa shikenan zance riga ya wuce yana ga musu hadisin kuwa fa hamidallahi ta'ala Umar radiyallahu anhu sai da Umar ya daga hannu ya ce alhamdulillah Allah na gode maka wan sarafa ya tattara mutane aka koma gida wannan hadisin muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da shi mala ce wal udwatu abin da ake nufi da udwatu shine janibil wadi shine gefen wadi gefen kwari inda dabbobi suke gangarawa su ci ciyawa su sha ruwa shine aljadba shine al udwa hakan an karbo daga usama dan zaid Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda ya ce anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ƙala ya ce idan sami itumu na bi ardin duk lokacin da kuka ji annoba ta faru a wata ƙasa ko wani gari falata da huluha kada ku shiga wannan garin wa idza waqa'a bi ardin idan kuma ta faru a garin wa antum fiha kuna cikin garin fala takhruju minha to kada ku fito daga cikin wannan garin wannan hadisi shi ma muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da shi ɗan uwa wannan hadisi ko shakka babu akwai abubuwa masu yawa da ya kamata ce an ɗauka a cikin hadisi akwai abubuwa masu fa'ida da ya kamata a ce mun fa'idan su da su a cikin hadisin amma ga kaɗan daga ciki abu na farko da mu ɗauka shine neman shawara a duk lokacin da wani abu ya taso wanda ya kamata a nemi shawara a kansa ana muka samu wannan lokacin da al'amarin ya fara sayyidina Umar yayi sabai ya fara kirawa tabaka dabaka ko yana neman shawararsu yana neman shawararsu ɗan uwa neman shawara na ɗaya daga cikin siffa mafi girma musamman ga shugaba da ya kamata ya rike ta sannan nan abu ne a wajen kowanne ɗaya daga cikin musulmi wanda babu saɓani a cikinsa muttafaqun alaihi babu wanda yake cikakke wajen hankali da basira da hangen nesa kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka ne amma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace nemi shawara ba haka bane fa'fu anhum wastaghfir lahum me wa shawirhum fil amr wadawa ake wannan zancen ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce da manzon Allah wafu anhum kai musu afwa ka nema musu gafara sannan ka nemi shawararsu idan an ce da manzon Allah tsira da aminci tsara sabbata a gare shi a matsayinsa na annabi wanda ake masa wahayi Allah madaukakin sarki yake kawo masa sako kai tsaye abin da zai faru da abin da ya faru da abin da aka aban idansa duk Allah zai iya sanar da shi ba haka bane amma sai Allah ya nemi shawara to ya kuma shugaban da ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam shi sa Allah madaukakin sarki ya yabi ya yabi sahabban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wa amruhum shura bainahum wa amruhum shura bainahum al'amarin su shawara ne a tsakanin su shi sa lallai ne kowanne shugaba ya kasance yana da masu ba shi shawara masu ba shi shawara kuma na gaskiya ba masu kaikaita su gaya masa abin da yake so ba shine matsala shine matsala su sabon mazan Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi abinda suka ga ya dace shi suke ga wa shugaba ba abin da yake so ba sai yadda Umar zai zo ya hukunci sai sai yadda Ali zai same shi sai ce wannan hukuncin da kai a littafin Allah ka gani sai ce a'a a sunnar manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ka gani sai ce a'a ai na gani sai ce lakin ra'ayin ra'aituhu ra'ayi ne kawai da na gani iji ta hadi ne sai sai na Allah ce to kuskure ne ga yadda ya kamata a yi kuma sai ya karɓa ya gyara ina fata an fahimta an yi wannan sau da yawa sau da yawa sau da yawa an yi saboda haka shugaba abin da yake bukata masu bashi shawara na gaskiya ba masu gaya masa abin da yake so ba ma a shugabanci ba 'yan uwa a kai kanka a ɗaiɗaikun mutane bai kamata a ce mutum yana zartar da abu baya shawara duk mutumin da yake abin da duk mutumin da yake abu kai tsaye babu shawara zai ta ganin halal da fashal a cikin al'amuransa zai ta ganin matsaloli suna faruwa a cikin al'amuransa amma idan abu zai taso maka ba kowanne abu ake shawara ba abin da ya dan shigan maka duhu abin da ya dan buya ka kasa gane me ya daidai da rashin daidai sai kai shawara amma abin da yake zahiri ne ga daidan ba ka bata ka shawara dama ko sai ka je ka zartar da kayanka wani mawaƙi yana ta wai shawir sadiqaka fi khafiyil mushkili wa qabil nasihata nasihin mutafaddili fallahu awsa bidhaka nabiyahu fi qawlihi shawirhum wa tawakkali yace shawir sadiqaka ka nemi shawarar abokinka in ka tashi neman shawara masoyi ake neman shawararsa ba haka bane ka je ka samu wanda baya son ka sai ya rubuta ka shi sa duk lokacin da aka nemi shawara ka dubu wa yake maka fatan alkhairi wa yake son ka da gaske ba wanda yake maka dariya a kan harshen sa zuciyarsa ta tsine maka albarka ba ba haka bane yan uwa eh akwai mutane akwai mutanen da yanzu ne maka dariya amma wallahi zuciyarsa tsine maka take to ba irin waɗannan ba wanda ka tabbatar na son ka dan Allah sai ka nemi shawararsa shi sa ce shawari sadiqaka fi khafil mushkili cikin abin da yake mushkilarsa ta ɓoye daidansa da rashin daidansa ka kasa rinjayarwa ya ce kuma ƙabil nasihata nasihin mutafaddili sai ka karɓi nasihar wanda ya yi maka nasiha wacce take mafi kyau sai ka karɓe ta sai ka aiki da ita ya ce allah maɗaukin sarki ma yi wa annabinsa wasici da ya nemi shawarar abokan zamansa saboda ka neman shawara na ɗaya daga cikin abin da za mu ɗauka a cikin wannan hadisi abu na biyan uwa shine taqdimul afdal thumma al-afdal hatta a neman shawara ko al'amara ne da kullum wa ana gabatar da wanda yake yafa falala sannan wanda yake na kusa da shi aina muka samu wannan a cikin hadisin sayyidina Umar suwa yace a fara kirawo masa a al-muhajirun al-awwaluna ko muhajirai na farko wanda su ne Allah madaukakin sai suke ba wanda ya ciyar tun kafin a yi fato maka kuma ya yaƙi ba ɗaya suke ba da wanda sai da bayan an yi fato maka aka yaƙi Allah maɗaukakin sarki da kansa ya bambanta su shi sa as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina sai Allah ya ce me wal ansar kaga akwai bambanci kenan ko saboda haka ka fahimta dan uwa mai albarka cewa a cikin mutane duk ba ɗaya muke ba wallahi wannan yana wahalar da mu sai ka ce abinda aka yi wa wani kai ma sai an maka a'a a'a mutane duk ba ɗaya suke ba wani ya fi wani wancan ya fi wannan ko a cikin sabon manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wani ya fi wani martaba sayyidina Abubakar ɗaya take da ta sayyidina Umar a wajen a wajen manzon Allah ma ba ɗaya bake sallallahu alaihi wasallam ta sayyidina Umar da sauran sahabbai ba ɗaya take ba kowanne annabi yana dora shi yana ajiye shi a matsayinsa kai bari ma cikin manzanni mafiya tsadar bayan Allah subhanahu wataala sai da Allah madaukakin sarki ya fito karre ce tilkar rusul faddalna ba'dhum ala ba dai karshe ba kenan tilkar rusul faddalna ba'dhum ala ba'd minhum man kallama Allah hatta manzanni ma ba ɗaya suke ba saboda ka sai mu fahimci wannan da kyau lalle mutane maratib ne martaba martaba ce wani yafi wani wani yafi wani kowa sai ya zauna a martabarsa idan wane ya fi ni martaba kada na jahushi Allah ne bashi nima na fi wani ba haka bane in kuka je waje ana karrama wani ana mutunta wani kai ba a maka abin da aka yi masa ba idan kuka je wani wani wajen kai da wani kai ma za a maka abin da ba za a yi wancan din ba haka rayuwar take haka rayuwar take abu na gaba da zamu fahimta dan uwa sabani dabi'a ce ta dan adam duk inda ka hada mutum daya biyu uku sai ka same su da saɓani Allah maɗaukakin sarki bai halicce mu dukkanin mu zuciya mu ɗaya bace kai ko da tare kuka fito daga ciki sai ka samu kowa ra'ayinsa daban ɗabi'a ba haka bane kowa ɗabi'arsa daban kowa ɗabi'arsa daban kaga da waɗannan sabon annaba ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kowa baya inkarin falalarsu amma lokacin da aka tambaye su akan mas'ala ɗaya sai gashi wannan sun yi nan wannan sun yi nan ba haka bane sun saba shi sa Allah maɗaukin sarki ce wala yazaluna mukhtalifina illa haka Allah maɗaukin sarki ya faɗa ba za su taɓa gushewa ba suna saɓani in dai saɓani ne na fahimta irin wannan to kada ka taɓa cewa a cikin mutane wani ba zai saɓa maka ba wato ka kinkimo dala ne babu gwammo ka ce za ka ɗora a kanka ka ce in ka zauna a majalisa ana bayani ko ana hira duk abin da ka kawo dole sai kowa ya yarda da shi a'a wallahi ka yarda kanka gaskiya ne kana faɗa wani zai ce wallahi ba haka bane kai kana gani ya kawo ne don ya saba maka a ra'ayinsa ne yanzu wanda suka ce a shiga garin da wanda suka ce kada a shiga kowa ba ra'ayin sai kawo ba kuma kowa yana da hujjar da yasa ya ce kada a yi din to da inda kake cikin mutane ka fahimci wannan zaka samu mai irin ra'ayinka zaka samu wanda ra'ayinsa ya sha bamban ya yi hannun riga da naka ka girmama nasa ra'ayin ya girmama naka ra'ayi sai ku zauna tare amma ka ɗauka cewa kai kowa sai ya dace da ra'ayinka kai ba wanda isa ya saba maka wani kullum muka zauna in na kawo magana sai ya kareta ni kullum sai ya saba mu kullum sai a'a to wallahi ba ka zauna da mutane ba yan uwa wannan babbar babbar abu ne da ya kamata mutum ya gane a rayuwarsa eh abu ne mai kyau zaka zauna da mutane lafiya in mutum ya saba da ra'ayinka ka kawo hujja ya kawo hujja in ya kasa fahimtar naka ka kasa fahimtar tasa galibi za ka gama wani abin musu ne ba ma addini ba ne ban masa naka ka karɓi naka ka ci gaba tafiya akan naka shi ma ya tafi akan nasa ku ci gaba da mu'amala ba shikenan ba shikenan amma abin da bai kai ya kawo ba sai ka ga ana tari jijiya wuya kaza da kaza abin da bai kai ya kawo ba wani sai ka ga musun siyasa ne wani musun bal wani musun kaza saboda ni ina son club kaza kai kana son club kaza mun yi musu wani ya fi wani iya mulkami faɗa dan Allah ka duba fa to in wani ya fi wani iya balɗin ni da kai me muka samu wannan zaƙi muka samu a bakinmu wata ƙaruwa muka samu ta lada nawa muka samu aljihunmu to saboda Allah duk abin da ba zai zama maka ɗaya daga cikin wannan mai amfaninsa ka ɗauki naka ra'ayin ya ɗauki nasa shikenan sai mu wuce kamar yadda sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi suka yadda suka yi wannan sabanin babu abin da ya taɓa su haka kowa ya ɗauki ra'ayinsa ya tashi da kayansa kuma suka ci gaba da mu'amala tare babu wanda yake jin haushin wani haka ya kamata ka zauna da 'yan uwanka a duk inda ka tsinci kanka idan ra'ayi ya bambanta ku abin na gaba daga cikin abin da za mu ɗauka a cikin hadisin 'yan uwa shine kaifin hankali da lura irin na sayyidina umar da kuma yadda sayyidina umar yake fifita maslahar al'umma sama da tasa ina muka samu wannan 'yan uwa sai na umar shi yake da kuwatu tamfiz ƙarfin zartarwa shi yake da executive power a lokacin in ya ce abu kaza za a yi shi kenan amma bai yi ba ba mulkin ba mulkin diktatariya ake yi ba dictatorship ba irinsa ake ba sai da ya ji shawarar waɗannan ya ji shawarar waɗannan ya ji shawarar waɗannan yan uwana ina ma ina ma shugabanninmu za su ɗau irin wannan abin na sayyidina umar lokacin da wani abu ya taso a kalle shi da kyau a ga idan aka aiwatar da shi ya al'umma za su tsinci kansu a ciki ina ma lokacin da aka tashi canza naira lokacin da aka wahalar da mu aka azabtar da mu akan naira ina ma lokacin da aka wannan shawarar shugabanninmu sun kalli watan isa ta sayyidina umar sun kalli ya al'umma za su tsinci kansu idan an yi ina ma lokacin da aka tashi cire wannan tallafin na fetur an kalli wannan kisa ta sayyidina umar ko al'umma alheri a ciki ina ma an kalli irin wannan salo na sayyidina umar wanda ya fifita masalar al'umma baya so mutum ɗaya mutum ɗaya daga cikin al'umma nan ya jigata mutum ɗaya ya jigata shi sa ya ƙi shiga ciki ba don yana jin tsoro ba ba don ba zai iya zuwa a kwamsa ba a'a al'umma yake kallo kada ya kai inda su ji su halaka yanzu don Allah yan uwa daga lokacin da aka cire wannan tallafin na fetur zuwa yanzu mutane da suka halaka don Allah ina jin labari faran nan a rediyo wata mata tana bayani ta ce wata mata da ‘ya'yanta suka dame ta da kuka yunwa da sauransu ruwan zafi ta dafa musu da gishiri ta basu suka sha suka mutu ruwan zafi da gishiri sun dame ta da kuka ba ta da abin da ta basu ba ta da yadda ta da kukan ya dame ta kawai ta ce bari ta gani sai ta dafa musu ruwan zafi da gishiri fa suka sha suna sha babu komai a cikin cikin ya kukkulle shi kenan ta ce wallahi suka mutu yanzu kai shugaba kana gani wannan wannan abin Allah madaukakin sarki ba zai tambaye ka akai ba kana ganin ka sha kenan a lokacin da kake cikin gida ganuwa tsare da cike da matakan tsaro kala kala kamar aje kusa da kai ɗakin da kake ciki duk wani kayan alatu akwai shi duk abin da kake bukata in za ka fita daga cikin gida sai mota hamsin ta biyo bayanka a lokacin da ake kwana a yini a hantse ba a ci abinci ba ko mutum yana tsammani mutum yana tsammani wannan zai sha a gaban Allah madaukakin sarki zakani da Allah yan uwa ai da kai ce wannan ku kalli shugabanci irin na sayyidina Umar kullu shugabanci irin na sayyidina Umar lokacin da aka yi amur ramada amur ramada wata shekara ce da aka yunwa a zamanin khalifancin sayyidina Umar me ar ramad me a ramada hausa toka me yasa ake mata amin ramada saboda yadda garin in ka daga kai in ka daga kai ka kalle sama sai ganin kamar toka ce a garin take yau kamar garin ya zama ruwan toka haka saboda bala'i da musifa yunwa iya yunwa babu abinci duk mutanen ƙauyuka fa duka suka ciccido suka dawo cikin gari sai da Umar haka yasa aka rinka bude baitul mali ce duk abincin a fito da shi a rinka raba mutane duka ina central bank ba za a fito da kun aban ba na waye na uban waye astagfirullah wallahi haka sayyidina umar yayin uwa wallahi haka sayyidina umar yayi ta duk abincin baitul mali a fito da shi yasa aka kamfin din su guri guri ko ina yaji ai ta dafa ana ba mutane da safe da dare haka aka taba mutane abinci shi sai na umar sai da kasance zaitun kawai ke ci zaitun mai mai zai dan abin nan sai da sai na umar duk kibar sai na umar da girman sa sai da ya rame ka je karanta tarihin sai na umar ka je ya yake a jikinsa mutum ne mai jiki sosai ga tsayi ga kiba haka sai na umar yake amma wallahi sai da ya rame ya fita a hayacinsa saboda ya san abin da zai fuskanta idan mutum ya shiga cikin halin da ba shi kenan ba a cikin al'ummarsa yanzu yunwa da yunwa da da aka tsinci kai a lokacin sayyidina Umar sayyidina Umar ne ya kawo ta annoba ce ruwan sama ne bai sauka ba ruwan sama ne bai sauka ba babu yadda za a yi amma ku duba yadda hankalin sai tashi amma mu- me bai soka ba ba mu da man fetur ba mu da ƙasar noma ba mu da su kuza da su gwal da su me me ba mu da shi a ƙasa da Allah duk wannan abubuwan resources da mineral resources da me ba mu da shi ana iba ko ba iba to me yasa talaka yake kwana da yunwa me yasa talaka yake kwana da yunwa a duk kasashen duniya ka je ka bincike iya binciken da zaka yi ka je ka ga mun talakan da yake shan wahala irin talakan Najeriya ka je ka bincike da Allah talaka irin kasar da suke da arziki makamanci irin Najeriya a ce talaka yana shan wahala irin wannan mutum kawai zai sa iyalansa a gaba kawai sai dai kuka sai dai kuka kana ji kana gani yan uwa wallahi yan uwa mutane suna tsallakewa su gudu da matarsa da 'ya'yansa da kaza haka zai tsallake ya gudu a rasa inda yake duk wanda ya gani ya dan- in ya dan san shi sai ce dan Allah ka taimaka kada ka ce ka gani in ya dawo gida bai san abin da zai gaya musu a irin wannan mulkin a irin wannan mulkin tsakani da Allah shugabanni za a rinka fada ana kokawa akan neman mulki saboda Allah irin wannan irin wannan bala'i da masifa Allah ya kyauta to wannan shi zai nuna maka yadda magabata suka ɗauki mulki ba ba morewa bace ba morewa bace kwata kwata sun ɗauki mulki a matsayin mas'uliya responsibility ne nauyi ne suka ɗauka wa kansu kuma kullum burin su ya za a rabu da shi lafiya abu na gaba yan uwa da zamu ɗauka a cikin wannan hadisi shine di yadda malam ya kai da tumbatsa da sani da ilimi lallai sai wani abin ya ɓoye masa sai wani abin ya gudu daga gare shi babu yadda za a yi ka ce kai komai ka sani har za mu fahimci wannan ku duba yanzu duk ilimin sayyidina umar allah ya ƙara masa yarda duk fahimtarsa amma bai san wannan hadisin ba ba haka ba ne duk sabon kuma a lokacin babu wanda ya san hadisin sai da sayyidina abdurrahman na auf ya zo sannan ya sani duk an amince an yadda cewa sayyidina umar dan khattab ya fi sayyidina abdurrahman dan auf yawan ilimi da zurfinsa amma bai san wannan hadisin ba wani abin zaka ga ɗalibinka na ƙasanka ya sani kai baka sani ba kwantar da kanka kaɗai ka nemi wannan abin suka ce ai mutum ma baya zamto baya zamtowa malami malami ya zama malami bi ma'anar kalima har illa idza akhadha al-ilma amman fawqahu wa man dunahu wa man huwa fi mistawahu sai ya karbi ilimi a wajen wanda yake samansa wanda ya dara shi da wajen tsaransa zamil ɗinsa kenan idan mun suka ce wai a, ilmu zamil yutwa wa la yurwa ilimin tsare ku abokan juna galibi nan da shi ake ba a ɗauka saboda ɗaukarsa sa kake kawai ai abokinka ne sannan sai ka karbi ilimi akan wanda yake kasanka sannan sai ka haɗa abubuwan sai ka zama malamai duk malamai ka je karanta tarihinsu ka je karanta tarihinsu imamu shafi alaihi rahmatullah malamin imam ahmad dan hanbal ne amma kuma yayi karatu a wajensa malamin imam ahmad ne amma kuma yayi karatu a wajen imam ahmad dan hanbal haka abin yake kada ka taba dauka cewa akwai wani lokaci da zaka kai wani mataki da kai kafa kowa karatu kafa kowa ilimi babu shi wallahi Allah ya ce wa ma utitum min al-ilmi illa qalila duk abin da aka tattara aka ba ku dan kadan ne dan kadan ne ga had- ga hadisi sai da Umar dan Khattab bai bai san shi ba Abdurrahman dan Auf ya san shi malamai suka ce akwai wani abu mai mahimmanci da ake dauka a cikin wannan hadisi shine muraja'atul imam idan shugaba yayi wani abin da ba daidai ba babu laifi ai masa gyara an gane ana maka samu wannan magana abu ubaida ibn al-jarrah ko da ce da sai na umar a firaran min qadrillahi gudu zakai daga kaddara Allah kun san akwai waɗanda suke cewa wai wai haramun ne khuruji ne khawarijanci ne ka zo kai wa shugaba gyara ko suka ce ba a wa shugaba gyara duk abin da shugaba zai sai dai a raba da shi kawai ta ka tukbar sai ta abin da zai wannan kuskure ne wannan hadisin kansa ya kare- ya karyata maka wannan magana ta sai na umar shugaba ne ko ba shugaba bane shugaban ma ai ba ba irin ne yanzu ba ko shi shugaban musulunci ne ma ba na- ba na demokaradiyya ba ba haka bane amma kun ga abu ubaida da yake gane abin da ba daidai ba abu ubaida mabiyi ne a gaban mutane ya ce masa guduwa za ka yi daga daga kaddara Allah sai da Umar bai ce a'udhu billahi ka saba Allah ka yi kuruji ba ba amsa ya bashi ba amsa ya bashi ya kuwa idan shugaba yayi abin da ba daidai ba idan akwai hanyar da za a bi a sanar da shi kai da shi to wannan shine abin da ya zama wajibi ba tare da kaye ka shelanta abin ba ko ka faɗa a wajen karatu ko ka hau mimbari ko ka sa laspika ka rinka yi wa shugaba gyara a'a ka same shi kai da shi in za ka iya idan baka da wata hanya sai ta hanyar mimbarinka ko ta hanyar wajen karatunka babu laifi ka faɗa amma bil hikimati wal mau'izatil hasana abin da yake ba daidai yan uwa shine zagin shugaba ka rinka zagin shugaba ka rinka aibata shi wannan haramun ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya haramta shi a cikin hadisai da yawa amma a yi shugaban yara wannan gasa nan birjik da yawa a cikin addini a cikin shari'a babu laifi wannan hadisin mana ɗaya daga cikin abin da za mu ɗauka abu na ƙarshe daga cikin abin da za mu ɗauka a cikin hadisin shine rigakafi ashe addinin musulunci ya da rigakafi kenan ban sani ba waye zai iya gano mana inda muka samu rigakafi a cikin hadisin ya kamata kuma kwakwalan ku su ringa aiki aina muka samu rigakafi yawa kin shiga garin da aka yi kaga cutar ba ta kama su ba ko me suka yi don gujewa cutar shine kin shiga garin ina fata an fahimta ashe idan ka ji labari akwai wata cuta da take yaduwa ko ta ko ta zo aka ce maka ga wani abu rigakafi ne babu laifi ka dauka e ai laraba suna da karin magana suka ce alwiqayatu khairun min alilaj wai menene rigakafi yafi magani eh rigakafi yafi magani tura kuma su ce prevention is better than yawwa kaji turawa haka al'amarin yake rigakafi yafi magani rigakafi yafi magani haka al'amarin yake shi sa lokacin da ake koronan nan sai aka ce a daina cakuduwa saboda cakuduwa tsaye ne daga cikin bai hanyar daukar ta haka ne a daina haduwa a mutane da suka wuce kaza duk wannan babu laifi sa za ku ji a lokacin malamai suka ba da fatawa cewa babu laifi babu laifi babu laifi saboda irin waɗannan nasoshi babu laifi idan aka wani magani aka ce maganin abu kaza ne zai kare ka daga cuta kaza da za ta iya samun ka babu laifi sai ai shari'a ta ba da dama za a iya yin rigakafi yanzu misali da addu'o'in da muke yi idan za mu kwanta mana yin addu'a don kada shaɗan ya shafe mu ko don kada mu kaza da wannan rigakafi ne ko tun da shaɗan ɗin bai same ka ba a idan ba idan ba a yi rigakafi sai ka bari sai shaɗan ɗin ya same ka ko sai ka je kai addu'a amma kafin shaɗan ɗin ya shafe ka sai kai addu'a sai kare ka daga me shaɗani ashe babu laifi kai wani magani don ya kare ka daga me wata cuta ta gaba ya ta iya samun ka ina fata an fahimta yan uwa Allah maɗaukakin sarki ya samu dace waɗannan su ɗin abubuwan da na ɗan zaƙulo mana wanda hadisin ya ƙunsa abubuwan suna da yawa sosai da sosai amma waɗannan ne wanda na ɗan iya istinbaɗin su a cikin hadisin kuma ina gani dai akan sa zamu dakata shi shi kadai hadisin ai mai tsayi ne sosai ko shi ma ya wadatar insha Allah ta'ala abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya ni da ku inu ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله